بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 17 ga watan rajab shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shine kuma yayi daidai da daya ga watan uku shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdulsalam ibn Birjis al Abdul Karim Allah ya ji kamalan da rahmarsa yan uwa idan ba a sha'afa ba wancan sati mun shiga fasalin da yake bayani game da abinda ya wajaba ga shugabanni ma'amalantarsu da mu mabiya zabi al-mutaqad sahihu fi ma yajibu li wulati al-amri min al-muslimina abinda yake ya wajaba ga waɗanda aka jibintawa al'amarin mu daga cikin musulmi wanda abinda malam ya fara tattauna mana akai shine aqida ce a daddiya a cikin aqidu na ahlus sunna wal jama'a cewa dole ne kuma wajibi ne a yi biyayya ga shugabanni matuƙar wannan abin da suka yi umarni da shi bai kasance saɓan Allah ba ne har malam ya kawo mana hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin ubada bin samit Allah ƙara masa yarda da yake cewa isma wa ati ka ji ka bi a cikin abin da ya maka daɗi da wanda bai maka daɗi ba a lokacin da kake cikin yalwa kake cikin nishadi da kuma lokacin da kake cikin ki da takura duk umarnin shugaba a wannan lokaci sai ka bi shi har ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kara mana da cewa koda sun ci dukiyarka sun bugi bayanka matukar ba su zo da abin da yake na saban Allah bane wajibi ne kai musu biyayya sannan malam ya ci gaba da gaya mana cewa har yanzu na ɗaya daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a haramcin fita daga da'a ko biyayya wa shugabanni ko ayyuwa shugaba tawaye ko a kibin umarninsa ko a yi masa zanga-zanga wannan duk baya daga cikin tsarin addinin musulunci don yan uwa mu sani cewa tsari da ake yi na zanga-zanga zanga-zanga ba addinin musulunci ba ce babu wata aya cikin alkur'ani ko hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko maganar wani malami mu'tamad wanda ake dogara da maganarsa daga cikin malaman addinin musulunci da za ka ji ya kawo cewa a yi wa shugaba zanga-zanga ko wata ƙungiya ko wasu jama'a su yi wa shugaba zanga-zanga idan ya musu wani abu saboda haka zanga-zanga ba ta cikin tsari na addinin musulunci malam ya kawo mana haƙari da ke cikin bijirewa shugabanni idan mutum ya tsinci kansa a ciki wanda ya kawo mana abubuwa kusan guda biyar wanda na gaya mana kusan gaba ɗayansu hadisi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malam ya narke shi ya mai da shi a matsayin maganganu kawai za mu ci gaba daga inda malam yake cewa ya taqidu ahlus sunnati wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a hayin suna kudircewa daga cikin aqidunsu anna du'a li waliyil amri bis salahi wal mu'afat mimma yuhmadu wa yata'akkadu haƙiƙa yin addu'a ga wanda yake shugaba na musulmi jagoran musulmi wanda Allah madaukakin sarki ya dora masa nauyin tafi da al'amuran musulmi malai ce yi masa addu'a bis salahi ta hanyar ya samu nagarta wal mu'afa da kuma ya samu waraka ko lafiya ta ci gaba da gudanar da al'amuran musulmi mimma yuhmadu yana daga cikin abin da ake gode masa gabanin ga shugabanin musulmi bisalahi kai masa addu'a ya samu nagarta ya gyaru ya zama mutumin kirki wal mu'afa da kuma ya samu lafiya ko waraka ta gangan jiki da ta zahiri da ta baɗini yadda zai samu ƙarfin yi wa al'ummar musulmi aiki wannan mimma yuhmadu yana ɗaya daga cikin abin da ake gode masa wa ya ta'akkadu kuma al'amari ne da ake ƙarfafa shi ko ya kasance wa yu ta'akkadu ko kuma ya kasance kamar yadda malamin rubuta wa ya ta'akkadu duk zai iya ɗauka an aka ce wa ya ta'akkadu sai ya kasance bina'ini lil ma'lum ma'ana al'amarin yana ƙarfafuwa ke in aka ce wa yu ta'akkadu sai ya kasance bina'ini lil majhul ma'ana ana ƙarfafa aikin kenan wa huwa alamat alamatul rajuli min ahli sunna a ganka kana ɗaya daga cikin masu yi wa addu'a shugaba addu'a ta nagarta wannan malai tana ɗaya daga cikin alamun ahli sunna ma'ana magabata sukan gane wani yana cikin ahli sunna yayin da suka ga yana yi wa shugaba nagartacciyar addu'a Allah ya gyara shi Allah ya yi riko da hannunsa Allah ya masa jagoranci Allah ya bashi ‘yan fada ko masu shawara nagari idan aka ga kana ɗaya daga cikin masu shugaba irin waɗannan addu'o'i da makamantansu to kana cikin ahalus sunna ko baka faɗa ba amma duk lokacin da aka ga jafa'i ne tsakaninka da shugaba tsinuwa zagi mugun fata da sauransu to wannan malamai suna irga mutum ɗaya daga cikin mutanen da suke ma'abota son zuciya su ne ‘yan bidi'a ke wanda da ɗaya daga cikin abin da malamai sukan tantance ahalus sunna kenan malai ce kama ƙalar imamul barbahari kama yadda babban malami imamul barbahari ya faɗa a cikin littafinsa fi kitabi sunna a cikin littafinsa sharhus sunna yake cewa idara aitar rajula idan ka ga mutum ya da'u alas sultani yana yin mummunar addu'a wa shugabanni in aka ce ya da'u ala yana yin mummunar addu'a kenan in kuma aka ce ya da'u li yana yin kyakkyawar addu'a kenan duk da yada'u ake amfani aka ce yada'u ala to mummuna addu'a kenan amma yada'u li kyakkyawa addu'a ina fata an fahimta yace yada'u ala sultani yana yin mummunar addu'a yana fatan tsiya da fatan lalacewa ga shugabanninsa fa'lam imam al-barbahari yace ka sani annahu wannan mutum mai irin wancan addu'a mummuna sahibu hawan ma'abocin son zuciya ne yana ɗaya daga cikin ‘yan bida wa idha sami'ta rajula yace amma idan ka ji mutum ya da ulis sultani yana yin kyakkyawar addu'a wa shugabanni bis salahi ta samun nagarta da gyaruwa fa'alam to ka sani annahu sahibu sunnatin insha Allah yace wannan mutumi da ke irin wacce addu'ar ma'abocin sunna ne in Allah ya so ina fata an fahimta wato ya kuwa mu fahimci cewa a shi, shi lamari na shugabanci tun daga shugabanci am na gaba ɗaya har shugabanci na ƙasa-ƙasa baya buƙatar jafa'i baya buƙatar tsinuwa baya buƙatar munanan kalamai abinda yake buƙata shine fatan alkhairi da, da, addu'a don ba za ka san yadda shugabanci yake ba sai an ɗora maka shi yanzu dukkaninmu nan da muke farar hula gama gari kowanne ɗaya daga cikinmu zai iya buɗe baki ya magana da ya ga dama akan shugaba amma kalli shugabancin da kake magana a kansa ko na ƙasa ko na jiha ko na lokal gama ko abin da ya kama da haka ka kalli kai kanka matsayin inda kake shugabanci kalli cikin gidanka kawai shugaba ne kai a gidanka kai ne in charge a gidanka kai zaka ce ayi kai zaka ce kada ayi idan aka yi abin da ba daidai ba a gidanka kamin Allah madaukakin sarki ya tuhu kowa kai za a tuma tunda kai ne oga a gidan gaba ɗaya to ka kalli kanka da kanka ya kake kokarin sauke nauyin gidanka gidanka mutum nawa ne mutum kai mutum 100 kalle da kake sauke nauyin su kalli shugabancin kasa kalli shugabancin jiha mutum nawa ne ina fata an fahimta idan ka kalli nauyin da yake kanka ka kalli yadda kake shan fama da yadda kake shan fartu wajen kai kokari ka da su kan hanya kai wancan magana wannan ya kwace kai wancan magana wannan haka amma kullun kana tsaye akan sai kaga an yi abin da yake daidai a cikin mutanen da su wuce mutum goma mutum ishirin ba wani lokaci ranka ya ɓaci wani lokaci ciwon zuciya ya kama ka wani lokaci haka adadin mutanen da ba su wuce mutum goma ko mutum ishirin ko mutum talatin ba kallon mutumin da aka ɗora masa mutane dubu dubu ɗari miliyan miliyan biyu miliyan goma miliyan ishirin miliyan ɗari biyu ina fata an fahimta wannan abin da yake bukata a gare ka shine wallahi baya bukatar tsinuwa da mugun fata daga wajen ka kyakkyawan fata da addu'a yake bukata ka kalli kanka idan aka baka wancan abin nan da yake ciki ko da baya yin daidai ko da muƙaddara tun da ya hau bai taɓa yin daidai ba kai masa addu'a Allah ya kamo hannunsa ya daidaita shi daidan dan daidan shugaba daidan al'umma ne lalacewa shugaba lalacewa al'umma ne duk inda aka samu shugaba lalatacce to wallahi idan ka sako kasa sai ka ga al'umma su ma kaske lalace duk inda aka samu shugaba nagartacce ya tsaya insha Allah ta'ala da yardar Allah za ga mabiyansa su ma sai sun zama mutanen kirki saboda haka ƴan uwa wannan abu ne da yake mai mahimmanci kwarai da gaske kowanne musulmi ya fahimce shi baya ɗaya daga cikin gaskiya aqida ta ahlus sunna wal jama'a tun daga kan sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa yanzu zagin shugabanni da tsine musu albarka wanda gaskiya a hakan halin da muke ciki yanzu hakan ya zamto wani ado ya zamto wani abin da mutane suke gani shine abin burgewa hatta abin mamaki wasu daga cikin malamai da ɗaliban ilimi su ma sun jarabu da irin waɗannan abubuwa zaka ga malami akan bumbari amma yana magana akan shugaba karara ko zagi ko abin da ya kama da haka wanda abin mamaki zaka ga su mabiya masu sauraron karatu ko masu sauraron huduba ko abin da ya kama da haka su abin da yafi abin da yafi kayatar da su a karatun malami a ji ana caccaka shugaba duk malamin ma da baya caccaka shugaba ko baya magana akan shugabanni sai a ce matsoraci ne tsaro yake ji amma da malami ya zo ya fara zafi ya fara wuta akan shugaba sai ga nan gashi nan kwarai da gaske wallahi yau malam yayi bayani zaka samu kaga malam ya jawo ayoyi wajen guda nawa hadisi guda nawa maganganun malami guda nawa ko ɗaya mutum bai haddace ba amma idan yaje zo na ji bada labari zai ce malam yayi wuta akan me akan shugaba duk abin da malami ya faɗa akan shugaban nan zai hikaito maka ya kawo maka amma aya ɗaya da ka idan zaka tambaye shi ka ce me malami ya kawo akan aya kaza ba zai iya gaya maka kaga wannan matsala ce ba daidai bane ya kasance ko da shi zuciyarmu a buɗe take yadda za mu kalli sharri mutum kuma kamar a kallon alkhairinsa barin a kallon alkhairinsa kowane ne daga cikin mutane komai girman mutum inda zai zo ya abin da yake ya saba addinin musulunci ya saba sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to abin da aba abin da yake nasa mai kyau a dauka wanda yake na kuskure kuma an ji saboda haka su kan shugabanni da zagin su da fito na fito da su ba daidai bane musamman ka ji yadda ake ambata sunan shugaba karara ana ga masa magana wannan ba daidai bane kowane ne koyi ba daidai bane yadda tsarin addinin musulunci yake ba daidai ba saboda haka mu mabiya mu ya kamata a ce muna ƙoƙarin taimakawa musamman malamanmu wajen su yi abin da ba daidai ba don wani lokaci za ka ga su kansu malaman suna bin abin da mabiyan suke so idan mutum baya wancan ɗin sai kaga kamar mutane ma ba sa ganin su a matsayin wani wanda ya san abin da yake saboda baya faɗa magana akan shugabanni wannan ba daidai ba ne saboda yanzu halin da ake ciki shine ka zo ka yi magana akan shugabanni ka zagi shugaba ko abin da ya kama da haka an zo har gida an kama ka ba shi baka ji tsoro ba an zo har gida an kama ka su waɗancan da suke maka barawa za a gani a cikinsu ba wanda za a gani a cikinsu wani ma zai kuma gefe rinka cewa wallahi shi ya jawo kansa so Allah ka jawo kanka an kama ka da sauransu idan abin na gaskiya ne ka fito ka faɗa ba laifi bane wannan yadda tsari na addini ya ce aiwa shugabanni nasiha ba laifi bane shi shugabanni nasiha ake musu ba alfadhiha ake musu ba alfadhiha shine tozartawa yin tsakani da Allah irin yadda ake wa wani har zagi zaka ji ana yi har zagi kusan zagi zaka ji ana yi akan minbari ko akan ko a wajen karatu da sauransu wannan ai ba nasiha bace ko da mutumin da ya girme ka ne ka kaddara ko da mutumin da ya girme ka ne kace zaka yi masa fada akan wani abu ko zaka yi masa fito na fito da shi akan wani abu zai saurare ka ba amma nasiha ta hanyar da ta dace shugabanni nasiha ake musu ba tozarta su ake saboda haka ina gani yan uwa wannan abu ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dora mu akan hanya madaidaiciya wacce idan muka wata insha Allah ta'ala zamu zauna lafiya mu shugabannin mu kuna ji hadisi da makaranta a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sharrin shugabanni su lodan da kuke tsine musu albarka suke tsine muku albarka haka muka zama yanzu shugabannin mai muna tsine musu albarka su ma suna tsine mana albarka ba sa san mu ma ba ma san su haka abin yake yake kasancewa to mu canza mu dawo ɗayan wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mafi alkhairin shugabanninku wanda kuke san su su ma suke shan- suke san ku kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a abin da ya kamata mu dawo kenan idan muka haka insha Allah ta'ala sai muga canji ah, ba ba daɗewa daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wa idza sami'ta ar-rajula ah, y- yaqulu al-fudayl bin iyad malai ce babban malami fudayl dan iyad yana cewa law kana li da'watu da a ce ina da wata addu'a ta musamman wacce na san idan nayi ta Allah madaukakin sarki zai karba ma ja'altuha illa fi sultan fudayl ibn iyad yake cewa wallahi wannan addu'ar tawa bazan yi ta ga kowa ba sai ga shugabanni sai ga shugaba wani zai tambaya ya ce ina mahaifinsa ina mahaifiyarsa ina wanda ya fi so a cikin mutane shi akwai abin da yake kallo ba wancan janibin yake kallo ba kenan idan yana da wata addu'a za a bashi dama Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya ce kai wata addu'a guda daya idan kai ta tabbas zan karba yace wannan addu'ar idan ya tashi shugaba zan yi wa ita shugaba zai yi wa ita fa umirna ya ci gaba da cewa fa umirna an nad'u lahum bis salahi an umarce mu ne da mu rinƙe wa shugabanni addu'a ta samun gyara da samun nagarta walam nu'mar an nad'u alaihim ba umarce mu da mu rinƙe musu mummunan addu'a ba wa in jaru wa zalmu ko da sun yi zalunci sun ƙetare iyaka ba a ce mu musu muguwar addu'a ba لأن جرهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين ما ليتي سبو ده زالنتي su da ketare gonarsu da iyaka zai shafe su kuma ya shafe sauran musulmi gaba daya wa salahuhum hakanan idan suka gyaru suka zama mutanen kirki li anfusihim nagartarsu za ta tsaya a kansu walil muslimina kuma za ta tsaya akan sauran musulmi za ta gangaro zuwa kan sauran musulmi abinda malai ke cewa shine idan kai shugaba mummunar addu'a ya zama mutumin banza ko ya lalace ko ya zalunci a cikin wanda zai zalunta din har da kai a ciki kana ɗaya daga cikin shu- waɗanda ake shugabanta saboda haka idan zaluncin ya gangaro kai ma kana cikin wanda za a zalunta haka nan idan ya zama mutumin kirki kai masa addu'a ya zama nagartacce wannan nagartar tasa idan ta taso bayan shi ya samu ladan da ya samu kai ma nagartar za ta biyo ta kanka za ka samu abin da kake bukata za ka samu ruwan sha mai kyau za ka samu titi mai kyau a daina hadari za ka samu tsaro mai kyau a daina kama mutane za ka samu ilimi mai kyau duk abin da ya kamata ka samu za ka samu sakamakon mai sakamakon gyaruwar shugaba haka nan idan ya lalace fa duk abin da lalata ta sa ta dawo kai ma sai ta shafe ka rashin tsaron da ake ciki yanzu lalacewar shugabanci ne ba haka bane rashin ilimi da babu lalacewar shugabanci ne rashin titina masu kyau rashin wutar lantarki rashi rashi rashin kaza duk lalacewar menene lalacewar shugaba ne yanzu dukkaninmu nan gaba daya da sauran al'ummar kasar nan duka waye abin baya waye abin- waye abin baya shafarsa babu kowa abin yana shafarsa me ya ja wannan sakamakon a lalacewar shugabanci to idan shugabanci ya lalace abin haka yake zama saboda haka dole ne kowane ɗaya daga cikin mu ya ya daukar wa kansa a a cikin addu'o'insa na musamman ya ga yana sa shugabanci a ciki dan wasu kaje suna cewa su wallahi ko ba za su tsine musu albarka ba su yi musu addu'a ba wasu kaje mutane suna cewa wallahi shi ko ba zai tsine musu albarka ba to ba zai addu'a ba su kaga wannan ai kuskure idan ka bar shi aka alalacen haka zai ci gaba da tafiya kuma kai kanka ka san abin da yana shafar ka kai kanka ka san rayuwar ka yadda ya kamata ta kasance ka yi walwala ka ji daɗi kai kasuwancinka ka je ka dawo a cikin rayuwarka ka san ba haka ke bane a takura kake yadda ya kamata ka sa kuɗi ka je ka sayi abu na more rayuwa da sauransu ba haka ba ka iya siya yanzu komai ya yi tsada komai ya tashi abinda kake iya sai ya da yanzu ya fi ƙarfinka abinda za ka siya da yawa yanzu kaɗan ɗin ma sai a hankali to duk abin wa yake shafa ne mu yake shafa gaba ɗaya to me yasa kuwa har yanzu kuma bala'i abin da jafa'i muke yanzu misali abin da ake cewa shine ana buƙata a samu canjin gwamnati yanzu idan aka samu canjin gwamnatin ka san wa zai zo ko ma waye zai zo din za ka yi mai kyakkyawan zaton irin wanda kai wanda wanda yake kai yanzu da Allah magana kan gaskiya wanda yake kan mulki yanzu yadda aka masa kyakkyawan zato aka ga idan ya hau mulki insha Allah ta'ala matsalolin 'yan Najeriya sun warke yanzu yanzu kana gani a Najeriya akwai shugaban da zai hau ai masa wani kyakkyawan zaton to shi me yasa ya kasa yin abin da mutane suke tsammani me yasa me yasa kuma kake kake tsammani wanda zai hau gaba idan wannan ya hau zai maka irin abin da kake tsammani wancan zai maka a da ina ba ta an fahimta ba fahimta saboda ka duk ɗaya ne duk mutanen gaba ɗaya ɗaya ne babban abin da ya kamata mu ya kamata duka da mu da su mu tsaya mu gyara yanzu a cikin mu ɗin nan ana nan ana nan ana juya wata rana sai kaga ɗaya daga cikin wanda muke a cikin masallacin da ya zama gwamna ko ya zama ɗan majalisar tarayya ko ya zama sanata ko ya zama wani abu daga cikin wanda suke faɗa a ƙasar nan gaba ɗaya mu ne dai ba wasu bane saboda haka mu ya kamata mu tsaya mu yi wa junanmu adalci mu yi junanmu addu'a da fatan alkhairi amma ka ce ba za ka yi shugaba addu'a ba wannan kuskure ne na san fushi ne rashin gamsuwa da abin da ake gudanarwa ne amma a yi haƙuri a sa zuciya ruwan sanyi a ci gaba da yin shugaba addu'a insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki kama na dauki amma tsinuwa rashin abin nan ba daidai bane a Allah madaukakin sarki yakan jarraba mutane da shugabanci idan ya so amma kuma da ƙarshe sai a kawo mafita yanzu misali Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi daga cikin Banu Umayya Allah madaukakin sarki ya jarraba musulmi da shi wanda shi shugabancinsa an yi kisan kai an zubar da jini kamar me an kashe mutane sosai daga cikin mutanen da aka kashe ma hadda wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaishe abdullahi bin zubair shi ya kashe shi hajjaji ne ya kashe shi da wasu daga cikin manya-manyan malamai irin su ibrahim at-taymi da sauransu duk shi ya kashe su shi yasa al-hasan al-bashari yake cewa hajjaju azabullah yake cewa shi hajjaju wata azaba ce ta Allah madaukakin sarki ce fala tudafi'u azaballahi bi aidikum kada ku kokarin ku ci za ku tunkuɗe azabar Allah da hannunku ba za ku iya ba wallahi yace fa alaikum bil istikana wat tabarru yace abinda nake horon ku da shi shine komawa ga Allah madaukakin sarki da kaskantar da kai sai ya jawo aya cikin suratul mu'min walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarruna kaga walaqad akhadnahum bil me bil azabi sai Allah ya ce wa mastakanu li rabbihim wama yatadarruna ba su kaskantar da kansu ga Allah madaukakin sarki ba su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba azabar Allah madaukakin sarki mutane ba sa cewa su tunkuɗe ta da hannunsu ko da bakinsu da mai ake tunkuɗe ta kaskantar da kai da koma zuwa ga Allah madaukakin sarki haka al'amarin yake to ka kaddara wannan shi ma irin wancan ne wata azaba ce ta Allah madaukakin sarki da ya so ya jarabe mu da ita to wannan maganganun namu da ita Allah zai tunkuɗe mu da ita wancan bala'i ne maganganun da muke su kuma menene zagin da ake yi su kuma menene tsinuwar da ake su kuma ne su kuma shi kuma wannan tauhidi ne duk ba daidai bane abinda shugaba yake na zalunci ba daidai bane abinda muwa muke na tsine masa albarka ba daidai bane to rashin daidai da rashin daidai sun haɗa ta za a samu daidai kuma ina ba ta fahimta yan uwa ba bai da za a samu daidai ina gani dole sai mun yi haƙuri akwai ciwo akwai zafi kaga a matsayinka na ɗan ƙasa mai yanci ka zama kamar bawa a matsayinka na mutum sosai da sosai ka zama kamar ba mutum ba abinda ka fi ƙarfi yanzu ya fi ƙarfinka akwai ciwo akwai zafi amma sai ka ɗauka jarraba ce daga Allah maɗaukakin sarki zunubi yake so ya kankare maka sai kai kuma kai abin da ya dace kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata haƙƙin da yake nasu na shugabanci ka ba su amma ka ci gaba da yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gyara su kada jin zafin ka a rai da ƙiyayya ka gare shi ka yi masa addu'a wallahi ba daidai ba ka yi haƙuri ko da ka zo ka yi maganganu a gefe in ka koma kai sujada ka ce Allah gyara mana shugabancin Allah ya riko da hannunsu Allah ya kaza wallahi idan Allah ya riko da hannunsu da kai da ƴaƴanka da kannanka da kowa sai ya sai ya amfana shine abin da ya kamata yan uwa wa qala al-imam as-sabuni imam as-sabuni yake cewa fi aqidati salaf fi aqidati salaf salaf ashab al-hadith a cikin littafin sa mai suna aqidatu salaf ashab al-hadith yace waya rauna waya rauna du'a su ahlus sunna wal jamaa suna ganin addu'a lahum ga su shugabanni bi islahi wa tawfiq ta samun gyara da nagarta da kuma dacewa wasalahi da kuma da kuma samun gyara a cikin al'amuransu yace wa rauna anna sabbahum suna ganin haƙiƙa zagin shugabanni mimma nuhu ya anhu shar'an yana ɗaya daga cikin abin da aka hana shi a shar'ance bittifaqi akabir ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malai ce da haɗuwar da gamuwar dukkanin manya-manyan sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shari'ar musulunci ta hana zagin shugabanni ba ma shugabanni ba ga magaran mutane ma ɗaiɗaikun mutane ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne to in dai shugaban kai za a matsayin kasan da musulmi ne me yasa ka zage shi ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane ka zage shi ba daidai ba ne ka zauna ka yi maganarsa ka kushe shi ba daidai ba ne ka zauna ka faɗa duk abin da zai tauye darajarsa ko ya nakasa shi ba daidai ba ne don yadda idan ka zauna kai gibar wani na daban daga cikin mutane Allah maɗaukin sarki zai ɗauki alhaki zai ɗauki ladan ka ya bashi to shi ma shugabanni shugaba haka ne shi sa nake jin tsoro kada fa ranar tashin kiyama duk wani zalincin da muke tare ana mana kuma ya kasance zamu biya bashi Allah kuwa saboda ku kalla yanzu mutanen Najeriya mutum nawa ne mutum miliyan nawa ne a Najeriya ana bayanin wajen mutum miliyan 200 ko abin da ya kama da haka to a kullun sau ake ake zama a zagi shugaba dan Allah wato ba ga kan gaskiya kullun sau ake zama a tsine shugaba albarka wallahi duk zaman da zaka yi kai magana akan sa sai Allah sai Allah fi masa hakinsa ko cewa aka shi Allah ba zai bi masa haƙƙinsa ba kawai da sunansa shugaba wallahi in dai za ka zauna ka zage shi ka ci masa mutunci yadda ake ɗaukar ladan kowa idan ya gibar wani a ba wani shi ma haka za a ɗau ladanka a ba shi to yanzu ka ƙaddara mutane miliyan nawa ne suke zagin sa ina fata an fahimta to mu fahimci wannan mu fahimci wannan saboda haka ka bar ka yi haƙuri da abin da yake damunka ka jure in ba ka ba wallahi za ka yi ciko Allah wallahi za ka yi ciko na'am na'am na'am na'am na'am haka shi wannan dama shine zaluncin ai shi ne abinda muke nufi da zalunci ai baka ji abinda makaranta hadisin farko ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wa in akalu malaka wa darabu zaharaka ko da sun daki bayan ka sun kwace dukiyarka a dole ne kai hakuri abinda aka ce shine kada kai fito na fito da su kada ka zage su kada ka musu mummunan addu'a dama ai abinda yasa aka ce a kai hakuri saboda sun zalunce ka ne duk wani wanda ya isa ya ba su shawara ya ba su shawara sun kisa yadda duk wani wanda ya isa ya faɗa aji daga cikin malaman addini da wanda ba na addini ba da masana tattalin arziki sun ba da shawara an ki aji wannan ba shi ne kawace ka'ida ba shi ne kawace ka'ida kowa ya yarda cewa abin da ake a ƙasar nan ba daidai ba ne to amma yanzu misali da Allah izagin da fito na fito da duk abin da ake gani za a yi da Allah shi kuma me zai yi wajen dawo da wancan gaskiya ta zamto gaskiya misali ina fata an fahimta idan na yi zagi yanzu ko kai zagi kuma ka ɗauke ta zagi yanzu mu samu rudi mu ce a tsinin shugaban ƙafa dubu ɗaya ɗari ɗaya yanzu misali kowa ya ta yin nasu Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine ai ta yi mu tashi dan Allah me za mu samu anan wannan gyara za mu samu na halin da muke ciki yanzu idan na ce kowa ya je samu makamai kowa ya je samu bindiga aka ji aka samu bindiga dukkanin mu da mutanen Hausawa gaba ɗaya mu tattaru mu ce mu tafi Abuja mu je mu tada ƙasar da sauransu za mu kai labari ba mu kai labari ba sun fi mu kayan faɗa sun fi mu kaza kashe kai ko da za mu kai labari kamo mu kai labarin mutane dubu nawa za a kashe innocent people wanda ba san abin da suke wanda ba babu ruwansu a ciki nawa za a kashe waye ja wannan mu ne muka jawo ga abin da ke faruwa a Syria da sauransu makalkasa wato in ka kalli in ka kalli maganar Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi guda ɗaya in ka ɗauke ta wallahi ƴan uwa akwai rayuwa mai yawa a cikin ta a nan zaman lafiya yake a nan nutsuwa take a nan duk wani ci gaba yake saboda haka haƙurin nan dai shi za mu yi shi abu ne na lokaci abu ne na lokaci haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sahabban sa ku yi haƙuri abu ne na lokaci dududu musamman mu da muke tenuwa ma tenuwa ake za ga shekara hudu ce yanzu abin da na gaya mana shi ne idan shugabancin da suke kai yanzu suka sauka wasu ne ba za su hau ƴan uwa wasu ne za su hau yanzu tsakani da Allah wanda za su hau kun san suwaye ba mu san suwaye ba yanzu babu wanda ya san wanda ya zama shugabancin Najeriya nan gaba sai Allah madaukakin sarki ko akwai wanda ya sani a cikinmu babu to wanda ya hau ka san abin da ya zo da shi a cikin zuciyarsa ka san abin da ya zo da shi a cikin zuciyarsa ba ka sani ba Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai san abin da ke cikin zuciyar mutum saboda haka shi ya kamata mu roƙa sai ya canza abin da ke cikin zuciyar mutum na sharri sai ya koma alkhairi Allah ba shi da wannan ikon shi kaɗai sai mana wannan amma wallahi ni da kai ba mu isa mu canza ba inda za mu canza da tunanin canza ba mu isa ba wanda suka isa ma wanda suke suka isa su faɗa a jin yan sun koma gefe sun koma yan kallo ka isa kai magana ne ba ka isa kai magana ba saboda haka yanzu kwanakin bayan lokacin da aka je aka yayyanka mutane a Maiduguri nan manoman nan sun fito sun abin da aka yayyanka aka yayyanka su na fito muka da wani yake cewa akramaka Allah wallahi sai Allah ya tambaye ku sai Allah ya tambaye mu ko shi Allah ba zai tambaye shi ba kawai dalili shine ko ana yayyanka mutane wai muki wai muki mu hauka mambari mai magana to shi abin da yake so a lokacin shine a hauka mambari a ce Allah tsine shugaba ba a adalci a sa kuka shi ne abin da yake bukata to me yanzu duk wanda ake hakan da ake yanzu mai amfani sa me ya jawo me ya jawo ba shi da amfani na ce masa yanzu misali kai za ka je ka zauna a majalisa ku hira ku tattauna kai da abokanka in tsino wannan za ka yi shugaba da sauransu babu wanda ya san kai da sauransu ce amma ni na idan na zo cikin masallaci ba da gani sai mutanen masallaci ba a nan waje suke saurara ta mutane da yawa ne suke saurara abinda zai kamata in faɗa ni da kai yanzu bai kamata a cikin jin hawan bari ina faɗarsa bai kamata abubuwa ne da dole idan musamman mutumin da yake da'awa musamman mutumin da yake malami ne wanda yake da'awa dole sai ya san abin da zai rinka adiresin da mutane da shi ba komai ya fito daga bakin kawai ka rinka faɗa ba sai mutum ya sa kansa matsala yanzu saboda Allah ka zo ka faɗi magana a zo a ce maka to ina hujja kawai kai ma jiki a majalisa ana tattaunawa kamar ka zo ka ɗauka kawo kan bambari ko ka ɗau lasifika saboda kana da lasifika kana magana a masallaci kawai ka faɗa sai zuwa ce maka to ina hujja baka da hujja za ka yi sai ka fito kana cewa to na janye a yi haƙuri na janye me amfanin wannan don Allah matsanka ne mai da'awa magana ka ta ƙara tasiri a wajen mutane ba za ta ƙara ba yanzu wata juma'a kamar guda uku ko huɗu da suka wuce mun yi sallar juma'a nan wajen na fita sai ɗaya daga cikin gidan rediyo rahama sai ya zo ya same ni yake ce min da Allah yana so ya ɗan interview da ni akan abin da ya shafa mutanen Hausawa ya ce saboda akwai yan bijilanti a hausawa suna korafi akan cewa ana abubuwa da yawa a hausa ma ba a gaya musu ce da allah mai zance abinda na faɗa shi ne na ce matsalar hausawa matsala ce da ya kamata kowa ya zo ya sa hannu a sai da za a magance abu na ce wanda aka ɓatawa da wanda aka yi ba daidai don allah duk a yi haƙuri a zo a haɗa hannu mu kalli unguwar ta ta hausawa abubuwan da suke faruwa mu zo mu hana shi abinda na faɗa kenan da sauransu amma hakan da na faɗa sai wasu mutane suka tashi sai suka je suka kai wa DPO ƙara sabon DPO ne sai suka je suka ce wai na ce ba zaman lafiya a Hausawa wallahi kuwa suka tashi suka je suka kai DPO suka kai wa DPO sabo ne shi bai san abin da ake ba kwanan nan aka kawo shi bai fota uku ina ji wai na ce babu zaman lafiya a Hausawa saboda haka a kirawo ne sai na nuna inda ake inda babu zaman lafiya na fito masallaci ranar sai aka ban takarda daga hoki santa ana ne ana neman da a hoki santa da za a yi security meeting to wani dalili dai daga cikin dalilai sai Allah madaukakin sarki bai kaddara na ji ba saboda ina da wani uzuri a ranar na nemo lambar waya a cikin takaddar babu da zan buga na nemi uzuri da sauransu babu to sai daga ba ake ban labari ai ga abin da yake faruwa wai zuwa suke sai kai kara wai nayi magana wai na ci babu zaman lafiya dan Allah ka kallafa wai na ci babu zaman lafiya a wasa interview ne a radio duk wanda suka ji sun ji a radio rahama aka sa wai na ci ba zaman lafiya to a Hausa akwai zaman lafiya ne da Allah akwai zaman lafiya a Hausa ko shekaran ji an haura an haura an haura wani gida za a mai sata anan anan kusa da mu yana kwance da iyalinsa aka saka haura masa gida ko shekaran ji jiyan nan wannan zaman lafiya ne yara suna yawo yara suna yawo da wiwi suna suna sha a hannu a unguwa ana sai da kayan maye ina zaman lafiya yake ana in ma ban faɗa bai zana faɗa babu to ba shi kenan ba babu to ku kalli irin yadda abubuwan suke kasancewa yan uwa ka yadda za ka zo ka yi magana daban yadda wani kuma zai kalle ta daban wani zuciyarsa ta alkhairi ce wani kuma shi ba alkhairi yake nufan maka saboda ka dole sai barin kokarin kiyaye abubuwan da zai fito daga bakin mu saboda ba kowanne mutum ba kowa ke da fahimta ba wani da ka ga masa da fahimta wani kuma ba shi da fahimta da Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa malai ce ƙulu anas bin malik na radiyallahu anhu anas ɗan malik allah ƙara masa yarda yana cewa na hana kubara'una min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manya-manya daga cikinmu daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun hana mu ƙala ya ce la ta subu umara'akum suke ce mana kada ku rinka zagin shugabanninku ji anas ɗan malik ya ce manya-manya daga cikin sabai suke gaya musu su ƙanana-ƙananan sabai ya ce wa lata rushuhum kada kuma ku rinƙai musu algush kada ku rinƙai musu ha'inci wala tubghiduhum kada kuma ku rinka kin su kuna gaba da kiyayya da su wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki game da mu'amala tsakaninku da su wasbiru ku yi hakuri idan sun zalunce ku fa innal amra qaribun kun ji abinda annabi abinda Anas dan Malik ce an gaya musu fa innal amra qaribun al'amarin makusanci ne ma'ana ko dai shugaba wani abin yazo ya sa a sauke shi ko ya sauka da kansa ko ya mutu ba zai doma akan mulkin ba dole ne wannan hadisi ko wannan asar na Anas dan Malik rawahu ibn abi asim fi sunna wa ghayruhu ibn abi asim ne rawaito shi da wani sa a cikin littafin sana as-sunna wannan shine karshen wannan fasali in yan uwa insha Allah ta'ala anan zamu dakata mana yin addu'a Allah madaukakin sarki ya gyara mana shugabannin mu Allah ya riko da hannun su Allah ya ba su mashawarta nagari Allah ya dawo da hankalin su zuwa gare mu su gane cewa abin da suke ba daidai bane su gyara harkokin rayuwa da harkokin tsaro da harkokin addini komai na mutane ya koma yadda yake Allah maɗaukai sarki mu kuma ya ba mu ikon yi masu biyayya ya kare bakunanmu daga la'antarsu da tsini musu albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah ƙara lafiya saka da alkhairi